بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci na wannan tafsiri na alkur'ani mai girma muna kuma cikin suratun nu muna kan aya ta goma sha tara من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم kafin nan akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta tambaya na shi ne zarka zarkatun fitar wato fiddakai za ka iya ba da jinsi biyu na abinci misali kamar shinkafa a hada da masara ko sai jinsi daya shi musulunci cewa ya yi zakatun fitri za a bayar da mafirin jayin abincin da ake ci saboda ka yanzu ana cin shinkafa ana cin kuma masara duka za ka iya fitarwa daga kowanne wadda Allah ka fara fitarwa daga shinkafa kuma wacce tsari na gaba da mutane gidan da sai masara shirin za ka fitar sau da abinci ne wanda ake ci na al'umma duka da babu abinda muke rufe shi ne wadda Allah shinkawar ka ba za ta wuce minti a mutu ba kuma ka cire ma kanka ka cire wa matarka ko ka cire wa matarka biyu saura yara kanana za ka iya cire musu da samusa wannan ba abin da ya hana wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsawon rai malam tambaya ta ta farko ita ce yaya ne yaya ne al'amuran daren lailatul qadr na ganin kamar haka yake tambaya gaskiya ba san yanayin garin da yake ba da ya Allah kawai ya ga abin da kadiri kana cikin watan Ramadan amma ba ka sifar da rai da take ba san wannan eh cewa ya ya garin da shi ba san da rai ma kawai na sani cewa Allah ya ce akwai lalatul qadri mai albarka wannan da Allah ya ce ku kokari ku same shi ko 21 ko 25 ko 27 ko 29 wannan shine sai tahar ku yi kokari ku san amma bai ce ga yanayin daren ba san yadda daren yake ba ina ganin ka kai wa wasu malaman a gaba da yawa za su gaya maka daren ko kore ne ko gudu ko ja da yawa amma dai ba san yadda dare ne in kuma ban fahimci tambayar ta ka ba to kaga za ka sake tambaya ya ce sau nawa ake ganin ranar wasu sun ce sau hudu wasu kuma sun ce sau uku shi ma wannan ba su ne ba sai ka tambaya da sun gaya maka sau hudu ne ko sau uku ne dai kawai Allah ya ce ma akwai daraja da daraja a cikin wannan ramadan kuma a cikin ta ne Allah ya saukar da alƙur'ani shi ne ramadan da ta zo da alƙur'ani wani kuma yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi cikin lailatul qadr sannan kuma a wata ayar ya ce inna anzalna fi lailatin mubaraka duka dai sau ɗaya Allah ya nuna da ma kuma suka ce akwai shi har sau hudu a wata to su ma akwai bukatar da tambayar su ni ga yana son sau ɗaya ne shi za a nabi ce ku yi tsammanin sa a ranar ashirin da ɗaya ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara shi ne wutiri kenan kaga inda yana zuwa har sau hudu ko sau hudu ni dai manzo Allah kun ne faɗa sau ɗaya ne ko sai dai ko sau ɗaya ne zama ashirin da ɗaya ko ashirin da abin nan da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ban san cewa da yakin ɗanin tana mai laituwa har sau hudu ko sau uku da Allah ne an samu ilimin mu muna bukata a gaya mana inda aka samu cewa yana mai rituwa har sau uku in ba a isa abu wannan masu cin inda rene da ce da rene shayi suke wannan magana in ba a isa abu inda kawai mutum ya sha inda binciken madarasa da umarci kawai sai ya rika maganzanar da bisan kansu wani kuma sai ya dauka da gaske da sai ya rubuta ya ce idan mutum yana azumi kuma yana mura zai iya sa kwalli to bai hada mura da kwalli ko kwalli shi ma maganin mura ne kai mutane wato shi ne kwalli kan shi ne tsohon da dubu to abinda dai malamai suka ba da ihtiyati shi ne tun idan yana azumi kar ya sa tozali farkon shi ne kamar a ce yanzu kayi suhur ka sa tozali suna ganin zai iya saukowa ya shiga makogoron amma idan can da yamma ne kusa da shan ruwa in ka sa tozali watakila in ka sha ruwa ko bayan shan ruwa da kaɗan zai iya sauka wannan ba zai taɓa azumi shawara suka ba ka cewa karin ka saka tozali a farkon wuni sai dai ka sa a ƙarshe an gane ku amma turare kana iya sakawa amma babu abu babu alaka tsakanin mura da tozali ba san ko ne ko akwai tozali ma da mura na akwai ko? ta ban sani ba dai ta wani ce assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya na shi ne idan mutum ya zo sallar juma'a sai ya samu sai ya samu neman ya hau mimbari kuma an ce malajiku sun rufe littafinsu to malam ya samu juma'a ne koyaya eto samun juma'a daban ka shiga rijistar mala'iku kuma daban cewa ake ɗaya biya ce cikin mawar yana cewa wanda ya zo a sa'ar farko kuma wanda ya yanka rakumi ne ke sadakar shi wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar wanda ya yanka sadakar shi wanda ya zo a sa'a ta uku kamar wanda ya yanka rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar wanda ya yanka wato babban nasara wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar wanda ya yi sadakar kwai to haka annabi ya jeranta su dan yana faɗaitar da mutane su zo masallacin juma'a da wuri ba sai lokaci ya ƙure ba to kuma kaga har wanda ya samu koyi din nan ai ba a ce bai samu juma'a ba amma dai sai aka yi darajarsa kamar ta koyi kuma wanda ya zo daidai da koyi shi ne wanda liman ya riga ya bar bari ya fara hutuba to ya samu juma'a amma cikin kyan daraja ya irin wasu ake ba ma wannan da suka wani dauri shi ma ba zai samu wannan shi ne amma juma'a ka samu don ko raka'ar karshe ta riska ta da liman in ka samu rukuni har kai tasbihi a ciki to in ka tashi cikowa ɗaya za ka karu saboda yana nuna maka ta samu juma'a sai dai ka san darajar ka ba za ta zama to ɗaya da waɗanda suka zo da wuri mako wannan ce assalamu alaikum ina ga kamar da mata ya yi wannan mu yi magana da shi da kamar wani ga kamar ba nan ban waya wata gudumawa yake son ya bayar mai ƙarfin gaske ko mai nauyi amma yana so ya tattala ma al'umma wannan alherin to gaskiya waɗanda ya taka tana da girma kwarai da gaske amma da za mu haɗu da yafi kuma haɗuwar ta zama ba cikin azumin nan don azumi ba a samu commitment din su yawa ba na son idan an sha gabanin kaɗan ka wasu bincike na ba za su shi ba wanda ya kamata tunda kaga da asuba ne da ba ta nan asuba na yi karatu a masallaci da nake kalla da asuba kuma daga nan dai ina so in nuna maka program ɗin yanzu bai kamata ka je ka same ni ba za ka sami kai na ba na yi karatu bayan sallar asuba sa'annan kuma karfe tara na yi darasi a harajin kwalaci na dawo sallar azahar an yi sallar azahar da ni la'asar kuma na fita tafsiri a fmc zuwa wajen biyar da rai daga nan kafin na isa gida wani lokacin minti ashirin ne ina isa gida za a kira mutane kuma a wani lokaci yana da karanta ko da daga zai da koyi rubuta da kira magari bayan na tashi to zan ja magari ba za a yi buɗe baki zan ja ya sha zan yi tarawih wannan karfe ɗayan dare za mu karfe kuma a yi hari sau sannan a zuwa ya sallaka su ba mu sake darasi a wannan tsakanin da kiyar zai ce yana da bukata sai ba shi lokaci ina ganin bai san me nake yi ba in dai za a bin adalci ya kamata a ce watan kan gaba daya tunda dai na zo nan na yi maka karatu na yi san na yi ba na yi maka karatu a Allah ba ka da nan to ka kyale ni ma in dai ba mu shi ba kake ne tsakani da Allah ba na ma karatu na gaya maka na maka addu'a Allah ya baka aljanna ya baka mata ya baka kuɗi duk ba abin da ba zo ba mutane ba da kuma an san ba za ka kyale ba ko ba ji wani da Allah ka yi hakuri ka kyale da ce bayan wani sai ba ta zuwa kan saboda tsakani da Allah ba ta na fata an fahimta kaga kuma duk da haka ina mutuwar juma'a a wani lokaci ma har wasu fatawa ne a rediyo ai ka san dai ba da lokaci ba da lokaci shi za komai ka gani ba na iya yi ko a yawan gida na ba na iya saya sai dai in aika a so saboda problem din ya yi yawa ina jin da kowa ya ji a cikin ka ko to da Allah sai a yi mun hakuri bayan ramadan din ya wuce ko ta kwama ta lafiya sai a yi sai a in ma bai ji ba ya je zai karar da ya saboda lokacin ba a jin da ake zan tarar da shi kawai zan da samu samu so da ka yi hakuri ko muhammadu ba na magana wannan zan so ya haɗu da nemar da gaske lila da lambar waya ma ko shi bai neman ba ni zan zage shi ko bai neman zan ba kuma ba lambar waya yawa ko bai neman ba saboda abin da yake son ya yi wato alheri ne ga al'umma amma akan wasu abubuwa da nake aikatawa shi kuma yake son ya yi aiki a kansu kuma wannan abin da ya rubuta shi ake yi wa manya-manyan malamai musamman a haramin makka ko a haramin madina ko kuma za mu iya cewa shi kan nawa manzo Allah da haka aka tattara wasu abubuwa mana in annabi zai zauna ya darasi to akwai mai rubutawa kaga yanzu ko anan duk abin da muka faɗa tun da ba wani wanda yake rubutawa to wannan ilimin in an tashi gobe in ka tambaye mutum babu shi so amma inda a ce wani da yake zaune in an amsa tambaya zai faɗi tambayar ya rubuta ta da wata ƙila ne suka bai da suka tashi da yawa haka ne ko tafsirin da ake ake rubuta shi da wata ƙila ta bai ne da yawa za ka samu shi ta da kanki ana cewa fatawa malamai kaza in yi kaza duk irin waɗannan to mu a nan gaskiya al'umma ce kamar ba ta san ba zan iya cewa ba su san abin nan ba ko kuma dai sakaci ne da rashin sanin abin yadda yake amma ilmukan da ake samarwa a masallacai da laccoci da ake ko a jami'a ba za ka sami su wani gari sai ka gama jami'a tabba ka samu wani ilimi to amma kuma duk inda aka yi ilimin an tashi shi kenan kai dai da kai binciken kai rubutu kai ka kai kake da shi in ka mutu ma shi kenan wanda irin ya mutu to mutanen da ba haka suke ba malamai da da daliban su duk abin da suka yi rubutawa ba shi yasa sai daga an tara shi yasa ka je guda a ce maka ana tafsiri a ce ma dan abbas ya ce kaza ba ne in ba rubuta aka yi ba za ka samu wannan to wannan aikin yake son yayi to kaga wannan kuma ai sadaukarwa ce sadaukarwa ce ba ta wasa ba mai kyau sauye kuma ya rubuta abubuwa kusan guda shida akwai littafi da muka sauke a nan dari usalidi ila rabbil alamin duk so yake ya rubuce shi gaba da akwai daliluka ila husnul khatima shi ma an yi shi an akwai samanuna sababan wato wasu sabubba guda tamanin da suke sa nan adam ya tsira da dabarin azabar Allah shi ma littafi da mun sauke shi a nan akwai almiskul azfari wanda shi yanzu muna karatunsa a nan banda azumi ba ba mu ajiye shi ba sannan akwai sharhu kitabul kaba'ir wanda shi ma muna yin sa a nan akwai kuma fiqhul ibadat wanda shi ma an sauke shi a tafsirsi a can akwai sharhu riyadus salihin shi ma an yi yadda da dai sauransu akwai da da bai da yawa wanda muke karantawa akwai wasayan mai bariya a yanzu akwai aisar tafasir duka muna yi yanzu akwai wani ma wanda muke wai a dariku ila jannatin firdaus wasu abubuwa ne da suke sa ɗan adam ya samu aljannar firdaus guda ɗari biyar wai jiya da asuba da ya yi mun zaya a kan nan ba ta saba'in ko da hudu ne hanya ta saba'in da hudu ba zuwa zai kare mana da kare hanya ce direct ta zuwa aljanna amma da asuba ne ka ga ba za ka iya zuwa ba in an yi sallar asuba kafin ka fita a masallaci ne ke kuma ɗan ramadan na ba mai layi a babu layi ba musa ai ai sauran tafasir ma babu layi وثاني بريء وضرب ذلك wanda muke ɗora wa yi shi ne a cikin wurin biyarsa shi muna ɗora shi a yi su Allah ya ma albarka da wannan tunani da wannan fata da kake yi amma dai zai yi sa mu haɗu sai kamar bayan azumi ina ganin نعم دام دورا أكن إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة منا cikin dalilai wato dalilai na biyu waɗanda wato waɗanda suke sa yaduwar alfasha muna kan dalili na biyu wanda shine muka ce darewar fadin kowa tsewar ce zamanto babu anan muka tsaya a ƙarƙashin wannan aya ta innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahisha na'am karanta mun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
تبارك وتعالى يتي معصوصا سيادة الفاشاء أتكين الأمة kuma al'ummar waɗanda suka yi imani ubangiji ya ce suna da azaba wacce take mai raɗaɗi a wannan duniya kuma da azaba lafiya Allah ya san abin da yake gyara mutane amma ku mutane ba ku san abin da zai gyara Allah ya san halayyar mutane amma su mutane ba su sani ba jiya mun yi magana akan abu na biyu da yake yada alfasha abu na daidai shi da mun yi magana a kan ikhtila shi ne cuɗayyuwar maza da mata yana sa a rinka samun yaduwar alfasha a tsakanin al'umma jiya muka tattauna akan abin da ya shafi wato darewar al'umma ko lalacewar al'umma za mu iya cewa ko kuma rashin kishin kawunanmu da muke da shi wanda yake sa al'umma tana garewa domin babu masu shiryar da ita kuma bata fuskanci ta tsaya a kan ma al'adu da ta gada iyaye da kakaru na kunya da mutuntawa mun yi wannan maganar jiya har ma mala yana cewa na ga mutum matar shi yake kallon a cikin mutane yana gwada matar shi cewa matar shiga mota ce watakila wani kuma yaga cewa yadda ya haifa kyakkyawa ce don haka bari ya kallanta cikin al'umma su karan kansu mata ba za su iya rufa ma kansu ba suna tallan kawunan su yanzu ana ganin irin wannan social media din da ake yi mace ta ci kwalliya ta fito ta yi rawa ta nuna kanta a duniya wata ma ta cewa me ta rasa to yanzu Allah kike ga ba abin da kika rasa kaga wannan tallan alfasha ne ta fito da surar jikinta da kifotonta ta kuma ce mai tarasa wata ne ta isa aure wata kuma ta ce a ita ma fa yanzu ta balaga me take nufi kenan to wani kuma daga nan shi kuma zai nemi lamba da komai zai tura nasa sakon yanzu kun gane cewa ta wannan hanyar ana yada alfasha ko ba a yadawa ana yadawa to kasa ce wacce muke cikin ta wani lokaci idan ka ce kasar ta mahaukata ne kamar baka kuskure da in kuma kace ta masu hankali ne nan sai aga kamar kamar ka ɗan kuskure haka saboda watakila kashi ɗaya bisa uku mai yiwa wasu irin mutane ne da ba sa iya hanga ma kansu illa yanzu irin wanda take ɗaukan hoton kanta ta ce ta isa aure ta san tsufa da yana zuwa kuma a yanzu haka ba mamaki ba ne kamar yadda dokta rannan ya faɗa su masu da facebook din za su iya tuna miki bayan shekara biyu ko shekara uku kin yi wannan magana wannan ba littafin sashin kiyama ba ne tukuna littafin facebook ne amma bai manta ba kuma yana gaya ne to ina kuma ga littafin mala'ika shi zai iya mantawa ai ba zai manta ba ko ko zai manta ba zai iya mantawa ba to wasu shekaru can za a iya hotowa da hotonki a ce gashi watakila a lokacin ko kina son wani mukami ko wani abu na jiri ko watakila ma a lokacin da yiwuwa kina son ki zama surukar wani ya aure ɗanki duk kin manta da komai wani kuma in yana son ya ci mutuncin surukinki zai ɗauki hoton ya je ya nuna masa ya ce ka ga hoton uwar matar ka ba ba zai iya yi ba me zai hana shi so idan mutum bai san kansa ba to sai ya ce ba kansa illa yanzu idan ka shiga google ko wani ko play store din nan ka rubuta complete qur'ani musdays in ka danna zai fitar masa kuma za ka ga hoton su dai din ko kuma in ka danna za ka gan shi yana karatu to yanzu wannan a ce ya mutu ne baya duniya ba ka masa tsammanin alheri a inda ya tafi ba za ka yi masa tsammani ba saboda ya bar rekod ko mai kyau haka ne ko yanzu kalilin kusuri ai baya duniya amma har masu koyon kira'arsa ake samu aliyu jabir misali baya duniya limani a harin shi ma zai idan ka danna wannan abun za ka samu karatunsa irin su man shawo irin su a dinan kuzai duka za ka yi ta ganinsu waɗannan za ka yi musu kyakkyawan zato a abin da suka aikata kuma har ma ka ji kamar kuɗin aljanna ne domin kawai za ka ji ma a zuciyarka waɗannan kamfa sun futa za ka fara jin wannan a zuciyarka to in ka ci gaba kuma ka danna sunan wani shi wannan gogon din zai sake fito maka shi kuma sai ka gan shi gashi da makaɗansa suna kewaye da shi wa ana masa kiɗa yana waƙa kuma ga sigari yana yana tura kuma yana lahira shi kuma wani irin zato za ka masa shi ma akwai zaton da za ka masa ko ba za ka gaya mana ba in ma mai gidanku ne akwai abin da kake masa tsammani na cewa wannan kan abin bai yi ba haka kuma za ka ga wata in ka danna ita kuma ka sa sunanta sai ta fito a cikin google ɗin tana rawa da mazaunanta da kirginta da komai tana rawa akwai abin da kake sarawa da yana finishin bai zama ba kenan ka ga yanzu kai so kana da mutum in time net so akwai za ka ga cewa irin wannan su kuma za ka ga su kuma mai sun gama kwadankwancin su da duka yanzu sun tafi to kowa akwai abin da ya shuka ma kansa kuma bayan mutuwarsa shi zai gani wata aya a bar tsoro a cikin suratu yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asrarahum Allah ya ce mu ne muke kashewa kuma mu muke raya kuma mu muka rubuta abin da kai kana da rai duk abin da kai kana da rai mun rubuta shi mun yi rakam ɗinsa wa asarahu haka gurbin abin da ka bari wannan da nace misali yanzu yana kiɗa lokacin da yake da rai yake kiɗa ana masa kiɗa yana waka yana jin sigari yana fesawa yana komai inda mata yake yana rungumar su yana rawa yanzu yana ƙarƙashin ƙasa amma bidiyon su bai daina aiki ba ko ya daina to wannan shine asa abin da ya bari shi ma za mu nuna a duniya yanzu wanne ka zaɓa kai ka zama tambayar ka aiki wanne kake son ka zama mai rawa da yan mata bayan ka mutu bidiyon ka yi rinka nuna ko kuma mai karanta alkur'ani bayan ka mutu a rika kallon ka kana kira alkur'ani wanne ne kai ka zaba a inda baki ne kam zaka ce qur'ani amma da aiki kuma baka zaba ba wani abu daban ka zaba so shi yasa anan hanyoyi ne da suke na yada alfasha don haka ake amfani da su shi yasa zaka ga mutum ya fito da matar shi yana nuna ta su ma mata suna nuna kansu da irin wannan shine ma da yake cewa fa ya ayyuhal aba'u ya ku iyaye wa ya ayyuhal azwaj ya ku mazaje masu mata ittaqullaha ku ji tsoron Allah fi auladikum cikin ƴaƴan ku ji tsoron Allah fi nisa'ikum cikin matan fa innakum gadan mas'uluna bayna yadayillah lalle ku gobe za a tambaye ku gaba ga Allah yace inna ahadakum law waqa'a ala yaday ibnatihi ma'un saqil fahtaraqa ba'd yadaha la ta'allama li aladiha yace dayan ku misali law waqa'a ala yadi ibnatihi ma'un saqil ace tafashashshin ruwa tafashashshin ruwa shine ya diga akan hannun yarka ta dauko ruwan bayan ya fasa ruwan ya zube ya sabu dai fahtaraka ba'd yadi ya kone sashin hannunta ya sabu dai kuma ga shi za kai ta asibiti yace babu shakka la ta'allama li alami zaka rinka jin radadi da zafi da rashin jin dadi saboda abin da ya same ka kama me yasa ka bar ta kuma wani saurayi yake daukar ta yana wasa da ita baka ji zafin wannan ba sai kawai dan ruwan zafi ya kona ta ka je asibiti za ka kashe kuɗi sai ranka ya baci amma ga wani yana ɗaukar ta yana wasa da ita yana abin da ya ga dama da ita kuma kai baka magana kusan kamar iyaye haka su haka aka dawo ko ko ba haka bane na ai da yawa suna kallo ana zaune da ƴarsu no gab a ƙofar gidansu ko ba sa magana amma da ruwan zafi zai kona ta hannun ta yasa da ran kai ta asibiti amma barnar da wannan yake ita na no gab ya ji ƙarfin wannan tafasasshen ruwa bai bi ba to saboda yaɗa alfasha mutane suna kallo ake alfasha kuma ba za su yi magana shi yasa ya ce ya ku iyaye ya ku iyaye ku ji tsoron Allah a cikin wannan idan wannan ruwan zafin da ya kona hannunta kana jin radadi ita ma tana jin radadi a lokacin da ake mata magani malai ce fa kaifa binari jahannama to ya kuma wutar jahannama idan an saka ta a cikin wani irin radadi za ta ji wani irin radadi kuma za ta ji radadin yana da zafi ko ubangiji ya ce ya allazina amanu ku anfusakum ya ku masu imani ku tsayratar da kanku wa ahlikum na kuma iyalanku daga barin wuta wanda ita wutar makamashin ta shine mutane da kuma duwatsu inna ri'ayatal buyuti wal usar cewa kiyaye gidaje su zamanto gidaje nagartattu masu tarbiya da kiyaye gina family ka samar da iyalai nagartattu tataqallabu man'ul munkarat wannan aikin yana buƙatar a hana dukkan munanan ayyuka a cikin gidan sawa'un TV ne na batsa waya ce ta batsa me ake a gidan na batsa duk wani abin da ka sani wanda zai ɓata iyalai ya kamata ka ji tsoron Allah kuma ka ji tsoron kawo shi cikin wannan hali wa iqamatun nafs da kuma tsayar da ita rai wal aulad da kuma ƴaƴa ka tsayar da ƴaƴa ka tsayar da iyalai ala shar'illah a bisa shari'ar Allah bi hasbil istita'a da gurgurdan yadda za ta iya kun ga waɗannan dokoki na Allah da ake magana su tsare su shine darajar al'umma gaba ɗaya a wajen Allah domin a hana alfasha nan ne al'umma take zamantowa nagartacciya a gurin Allah amma barin ta sai abin da aka ga dama to wannan yana sa lalacewa shi za ga wasu magidanta sun bar 'ya'yansu mata a hannun samari sai yadda suka yi da su shi kuma saurayi da yake mai balaga matashi mai kaifin balaga to shi a kan layi ma yana ƙoƙari ya nuna sha'awar shi da kuma ƙarfin shaƙiyancinsa da tsabar son da yake ma alfasha da yawa gida za ka tambayi wasu matasa a nan wani da gangan ku yanzu aka zuba masa shinkafa da wake saboda ya ga wata tana tsalle ta zuwa wani shugaba da wake yana da kuɗi a madadin ya cire ya biya ana zaman lafiya sai ta zo ta tsaya ba ni kuɗi na sai ki bayar kuma yana da kuɗin abin da ya hana ya ba da kuɗin waccan mummunar sha'awar da take jikin da ne in ya ba ta kuɗin tafiya za ta shi kuma baya kan kuɗi saboda haka sai ta ja ta ban kuɗi na zan tafi ta ban kuɗi na idan ba a sa'a ba in ba mutane a kusa zai fara jangyaranta haka ne ko kaga daga nan yana son ya dawo kamar wani jaki jaki wani mai mai son yin barbara a fili ai alamar da take nunawa kenan alamar alamar da take nunawa kenan idan dan adam ya cika da sha'awa to sai kama da dabbar jaki shi jaki idan ya balaga baya koya kunyarsa a fili yake fitar da azzakarin sa yana bin kwararo yana bin matarsa haka jaki yake to za ka samu wasu daga cikin matasa suna da irin wannan hali ya ta kokarin kama yar mutane ya lalata ta a idon mutane ko a bakin kasuwa ko a bakin tasha kuma kayan ta ya ci na sayarwa ya ƙeriya yana faruwa ko yana faruwa ai muna ganin ku da tabarau so kaga kaga babu babu kunya to wannan ɗayan biyu ko dai a yi ƙoƙari ne aure domin a cire wannan albashar idan aka yi wasa za ta ja shi zuwa halaka ko kuma a yi ƙoƙarin a raba shi da wannan matar ta yadda wannan sha'awar kuma za ta kwanta shi yasa waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa na yaduwar alfasha kaga mutum wato ya kai har wajen sha biyun dare yana bin yarinya za ka samu irin wannan to wani uban kuma ya je yana tambayin shari da ita da shi da uwar duk suna cikin gida kuma ya bar 'yar rana to ita ko irin wannan yarinya da ta cika ta kai wannan matsayi kuma aka bar ta a haka to kamar ka zo ka ajiye abinci ne da nama da komai kawai ka ajiye kwanon a nan kuma ga manyan wata suna ya gefe kuma sai ka tura giyar ɗinka sai ka wuce ka shiga cikin gida ka bar tuwon aure ina jin in ba imani ne yi yawa ba ba za ka bar maka wannan tuwon ba to haka ya mace take in an bar ta akan titi ɗaya take da wannan tuwo da mai da nama kuma ubanta baya nan ko ba wanda yake kula da al'amarin ga kuma manyan wata sai a samu matsala ko to shi yasa ya kira ya ce ya ku iyaye ku ji tsoron Allah akan ƴaƴan ku maza ku da matan tsare su daga wannan domin duk inda alfasha ta yaɗu to al'umma ce ta lalace abu na uku wanda yake sa alfasha ta rinka yaɗuwa shine at-tabarruju fil madaris wal jami'at wa amakin al-amal gurare uku suna daga cikin inda suke taimakawa yada alfasha makaranti suna daga cikin inda ake samun yaduwar alfasha ka tura ɗalin makaranta ba shi da imani yarinya ita ma ta shiga makaranta babu tarbiyyar addini ta ci abinci kuma ta koshi shi ma ya ci abinci ya koshi kuma babu malami a ajinsu sai a yaya ba za ka faɗa ba? kasan matsala za ta iya faruwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake yana alfasha shi yasa ka samu wata ɗaliba ko ta yi ciki ko na abu kama da haka at-tabarruj fil jami'at fitar tsiraici da ake a cikin jami'o'i yana ɗaya daga cikin abin da yake yada albasha kuma mafiya rinjaye da malaman jami'a da ɗaliban jami'a mafiya rinjayensu daga musulmai ne da kirista su ne a guri mafiya rinjaye ko ba haka ba duk yawan ɗaliban da duk yawan malaman mafiya yawansu wannan addinan suke bi ko ka zama kirista malami ko ka zama musulmi malami ko ka zama ɗalibi kirista ko ka zama ɗalibi musulmi kuma dukkansu waɗannan ɓangarorin guda biyu ba wanda addininsa bai hana shi alfasha ba kuma ba wanda addininsa bai hana shi ya tsiraici ba bible ya hana a yi tsiraici balle mu masu alƙur'ani bible yake cewa da kansa bible yake faɗa yana cewa gama wacce ubangijin ke jefar da ita ita ke buɗe kanta cikin mutane sai wacce Allah ya yar ko kirista ce kaga ba ta zubi ba ta rubuta kanta Allah ne ya dinta haka bible ya faɗa duk wani kirista ya kalubalance ne akan wannan haka bible ya faɗa yace sai wacce Allah ya jefar baya kaunarta baya son ta cikin tsarin ba ita take cire gashin kanta ta bude kanta cikin mutane me yake nuna wa yana nuna cewa sai lullubi ta rufe cikin ta ko haka bible ya faɗa kaga kenan ya koya musu tarbiyyar lullubi to masu saka siget mai tsagar bayan nan daga ina suka samu daga ina ya kamata fasto ya gaya mata gaskiya cewa ba haka ake yi to kai musulmi dan yarka tana jami'a waye ba ta dama ta yi tsiraici ta daddane cikinta ta saka wando ta fito waye ce ashe yanzu a jami'o'i malaman musulunci ba za su yi implementing din sutura ba madalibai kuma malaman kiristoci ba za su implementin din sutura a kan ɗalibai ba don tsire su ya karya gudana a cikin jami'a ba za a yi wannan ba sai a ce maka wai a level ne to a level garin mahaukata ne a level ba ruwansa da tarbiyya a level bai damu ba da ya tsire shi haka yake faruwa a cikin jami'o'i idan ka shiga shi za na gaya maka mafiya rinjaye dama malaman daga kiristoci sai musulmai to amma su waɗannan da suke yawo tsirara a ina suka samu wannan asali daga shaidan wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake yaɗa albasha shi za ka ga ɗalibai a jami'a wasu ba wai kwakwalwa ce ba su da ita ba tsabar zunubi yake sa su faɗi a jarrabawa wallahi billahi tsabar zunubi saboda kullum in ya fita laccar sai ya gamu da zunubi a bencin sama akwai mai zunubi wata tabar tsagin nan ɗinsa ana darasi ba malami yake kallo ba son yake lekawa ta yaya za a yi ta yaya za a yi ka ɗauki karatu da ake koya maka shi kuma zunubi toshe kwakwalwa yake haka illarsa take shi yasa za ka faɗi a jarrabawa to wata kuma malamar sare ita ma ta fito da tsirara a gaban ta tana jujjuyawa kuma kwabrinta kamar saiwar doya haka kitika kitika ta je ta yi shafe shafe ta yi komai lattara ce ku yi hakuri wallahi zan faɗa yawa haka take a tsakanin ɗalibai ita kanta idan allanta ya cika za ta sun kuya ce rubutu wani ɗalibin leƙawa yi daga ganin ka biya maka ta yaya za a yi kai karatu ba tsoron Allah ta yaya wannan ilimin zai kai inda ya kamata so shi yasa za ka ga cewa alfashan taya a cikin jami'a a cikin jami'a haka abin ya ke tafiya mafiya rinjaye wanda dukkan malaman da suke gurin da ɗaliban kowanne yana da addinin da yake cewa yana kansu to yawanci dama waɗanda suke sa su ɗin su ne a ce kirista misali ko a ce su ne to ita ma ga abin da baibul ya faɗa wanda Allah ya jefar da ita ita ce take buɗe kanta take yawo ba ba mini kuma saboda an tsare zina daga cikin bible ai bible din muke muke karewa yanzu don ba da aiki ba da aiki wannan aikin ba kawai da son zuciya ne ake wannan aiki ya kuma sake cewa idan an shiga wurin bauta idan kina da tambaya ki sa mai gidanki ya tambaya domin ba a buƙatar magana ki me yake so ya nuna maka kenan ko a cocin mace ya kamata bai kamata ta fito tana magana ba ya kamata ta sa mai gidanta ne ya mata tambaya duk wannan littafin yana nuna cewa fabarin mace tana magana da yawo da tsirara to yana jawa matsala ba ta wasa ba haka ne ko ba haka ba ne to balle kai mai alkur'ani dama da ya shiga shiga shi yadda aka sa banda wannan kuma ya ce amatilul amal guraren aiki yana ɗaya daga cikin abin da yake ya haɗa albasha ofisoshin gwamnati ko jiya na yi magana cewa za ka ga a can babu wani abu na haka mace ta fito ko tsirara ko baya za ta fito kawai dai ta zo gurin aiki shi kuma allah abin da yake tsarewa a jikin mace shi ne ta rufe jikinta kirif saboda daga jikinta ne fitinar sha'awar namiji take motsawa haka ne ko ba haka to ta wannan gurin ake saba ma Allah kuma ta wannan gurin zina take afkuwa zina kuma idan ta afku ta nan take jawo muku talauci da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da samun ƴaƴa marasa ji ashe Allah kaunar mu yake da ya hana kaunar mu yake to amma kaga ina mutane ba su yarda da wannan zai da kaji ga wuraren aiki shikenan wai duk ma'aikata ne a gurin saboda haka kowa ya abin da ya ga dama in dai bai saba dokar gwamnati ba shi Allah ka san dokokinsa ba wani wanda zai maka ba mai tsaron gwamnati ta yi watsi da dokokin Allah ta ma ce ba ruwan sama da addini duk addinan ta ce ba ruwan sama ba ta da bambancin yare wanda ƙarya ne ba ta da bambancin ƙabila ƙarya ne ba ta da bambancin ƙarya ne kowa ya san akwai addinan ko babu kowa ya sani kuma kowa ya san akwai ƙabilan ba gaskiya ba ne ka zo ka yau da mu da wani cewa ba bambancin ƙabila nyamuri ne zai dawo ba hulata ko ba hulata ne zai koma nyamuri ba zai yi ba dole kowa yana nan akan yarensa abin da ya kamata ku yi shi ne harkar gina ƙasa ba sai mun saka cewa ba mu da wannan bambancin ba mu saka adalci a cikin zukatanmu mu yi ma kowane ɗan ƙasa adalci kowane ɗan ƙasa a bashi haƙƙinsa amma an ka zo kana cewa ba bambancin addini wannan ba za mu yarda da kai ba akwai ba bambancin ƙabila akwai amma da ni da kai da nake musulunci da wancan da baya musulunci da ni da kai da nake bahulatani kowace irin kabila da kai kowace irin kabila kake idan muka saka ka'ida ta za mu taimaki 'yan ƙasa mu musu adalci ba wanda zai damu da mu ko akwai wanda zai damu da mu to wannan ita ce gaskiyar magana to amma ba za a yi wannan ba saboda haka waɗannan gurare guda uku ana samun tabarruci shine tsiraici a makaranti a jami'o'i a wuraren aiki idan ka shiga in ma ma'aikata ce wallahi ma in ka ga wata ma'aikaciyar ai ba za ka so kai magana da ita ba amma kuma dole nan ne wurin aikinta saboda komai nata ya fito da shi a fili ta fito da shi a jami'a haka wanda musuluncin nan ya tsare wa mace mutuncinta ne cewa kada ta yi wannan al'amari saboda ginin da Allah ya mata kuma ya saka namiji ya mata hidima saboda wani abu da ya yi mata na halittar jiki idan kana son ka amfana da jikinta ne mai ta ta hanyar aure ta wajen iyaye ka biya ka dai ka yi mata kayan aure ka gina mata gurin zama ka ba ta abinci ka yi mata sutura ka kawo mata ruwan wanka da ruwan da man shafawa da duk wasu bukatu sai da aka ɗora maka wannan wannan jikin za ka iya amfana da shi Allah ya tsare mata ko bai tsare mata ba kuma ya saka ka kai mata hidima saboda wannan jikin to yanzu ita ta ce banza ce ita da haka bari ta fito kirjinta fakaka bayan ta fakaka kwabrinta kamar doya haka dai a fito a zo a yi wannan tsiyar jika da an ce sai ka min hidima yanzu na zan nuna maka su a banza kin yi arha wallahi kin yi arha amma Allah ne ya tsare miki mutunci ce waɗannan abubuwan duk kada a gansu sai iyaye su sun yarda sai wanda yake son ya gani ya amfana da shi sai ya biya sadaki sai ya ɗauki nauyin ciyarwa sai ya yi komai yanzu kin zo akan titi kike baza su a banza ba ko kobo haka ina jin ya kamata ki gane ma ke ma kuka ce wallahi ya kamata ki gane cewa kin ci mutuncin kanki wallahi saboda yanzu a banza duk abin da aka lulluba miki aka rufe saboda darajarsa zai ba mu wani kwanciyar hankali an ce ba a yadda ya gan shi ba ba a yadda ya taba shi ba ba a yadda ba sai ya ɗauki al'aura na ciyarwa na sutura na baki gurin zama na hidima duka sai ya miki wannan yanzu kika zo kika tuɗe su a banza a kan titi kai ba ka ganin ta yi kama da mahaukaciya tsakaninka da Allah ba ka gani cewa mutumin da aka ce sai an biya za a gan shi shi nan sai da kutsan ne ya fito ne ce la gari nan haba haba haba ai haukar ta kai hauka ya kamata mata su gane suna yin hauka ba ba mutunta kansu suke ba wannan Allah ya rike mutunci yanzu a cikin kunna idan mun daga akwai wanda wata kila ya yi shekara biyar yana tara kayan aure ina kake son zuwa can gurin da aka boye din shi kake son zuwa in dai gaskiya za mu faɗa duk wannan wahalar da kake ta wata ta shekara biyar to yanzu ta ce maka babu za ta fito maka da shi a fili a titi a banza ka da shi ba ta yi asara ba to kun daure musu girbi akan wannan yan boko ne ku yan zamani ne to mu ba mu yarda da wannan ba addini bai yarda da wannan mu in ma zaka kira mu anti social ka kira mu da ce mun gida da wani gardawa ne ruwa ne amma za ka ga ce da ke kuma idan ke dauke mu kauyawan mutane ki dai ki ta bayyana tsaraki za ki ga yadda abin zai zama ke dan ki asara duk matar da kai sake wani namiji ya kai ga tsaraicinta ita za ta ɗauki nauyin ciki shi dai wanda ya je abu ya gama ya tashi a masa yanzu ke akwai reno na wata tara sai kin ɗauki cikin nan kina laulayin ciki kuma a banza a kan nauyi dan da nake ba da kai a kyauta ba addini ba komai ke da wani yanzu na da ke wata ma za ka ɗauke ta kamar mayya in kin tsire tsire kunshin balan guda naira ɗari a kan wannan take ba da kanta mayya haba jama'a wani cin mutunci har yaushe ki ta wulakanta kai kina ta masarki mutunci shi yasa za ka yi ta gani a jami'o'i ana samun waɗannan abubuwa a wuraren aikin gwamnati ana samu saboda mun sake al'ada babu ita addini babu shi mutuntakar da Allah ya mana mun watsar da shi don haka shi yasa zina take yaduwa kamar wutan dare kuma lokaci yayi amma irin waɗannan abubuwa da suke tasowa sha'awa ce ita kuma sha'awa tana mai da mutum kamar mahaukaci watakila idan ba ba mu ba mu manta ba gobe in za mu dora ma yi magana a kan yadda sha'awa take mayar da mai hankali ya dawo kamar mahaukaci so shi yasa za ka ga kawai zinan za ta afku saboda sha'awar ta mayar da matar da namijin kamar mahaukata kamar ta gusar musu da hankali sai bayan sun gama saduwar da sha'awar sannan kowa ya ta shiga nadama Allah ya sauke zan dawo ma ne insha Allah sai gobe ma dora ya ka sanar da su wannan nan da mu aje insha Allah sai gobe ma dora akwai sanarwa ko to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah akwai sanarwa kamar haka ajin koyon larabci a sauƙaƙe ajin koyon larabci ajin koyon harshen larabci na manya ana za a gudanar da shi ranar asabar da ladi ne wato karfe tara na safe zuwa karfe sha ɗaya a makarantar atc kudin fom ɗin naira dubu ɗaya ne ga mai bukata mai ƙarin bayani ne mai son ƙarin bayani ma idan ya zo da makaranta zai samu ƙarin bayani sai kuma kan maka sa ba ka ce ishirin fomfon ana so ka sake jawa ga gwamnati tun da kai maganar nan sau ɗaya kawo sake kawo a to ai gai sai ka ja hankalin gwamnati ai mun kan mun ga mun ja hankalin gai ne kake kuma ka isar da sako da sun ji ba sai mun yi magana ba yawa nauyi ne wanda ya kamata wanda harkar take kansu su yi abin da ya dace kuma su yi tsakaninsu da Allah sannan ran a wancan lokacin ma ce su mutane su biya kudin ruwan ko ba haka ba idan suka biya a ba su ruwan gwamnati kuma ta yi abin da ya kamata har kamfanin wutar lantarki sai da muka ja hankalin sa a wancan lokacin muka ce shi ba ya rage ma gwamnati lodin kuɗi da yake loda mata duk ba bangaren da ba yi magana ba kuma yanzu haka suna jin mu saboda ko dan mita ba sai sun bi mu sun ji me muke fada su gwamnati ko dan mita sai sun bi mu sun ji me muke fada to mun fada a kawo mutane ruwa yawa eh mun mun fada mun ce a sake wa mutane ruwa kuma mutane ko kuma ku biya kuɗin ruwa ba shi kenan ba Allah ba da sa'a kowa ya sauke haƙƙinsa duk wanda yake da haƙƙi a kansa ya sauke ka je ka yi rijista da su za ka biya kuɗin ka biya kowa ya sauke haƙƙinsa talakan ya sauke haƙƙinsa gwamnati ta sauke haƙƙinta shi ke nan sai a haɗu a tsakiya kowa zai ji daɗi in kuma akwai wata matsala ta gwamnati ta yi bayani don mutane su gane kada a bar su cikin duhu haka ne wannan shi ne abin da ya kamata Allah kuma ya taimake mu dukan mu gaba daya Allah ya kawo mana sauki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك ايمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين